albarka wacce take sha tara ga watan al-muharram a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 muna kuma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2022 Allah madaukakin sarki ya kaddara mana haduwa da ƴan uwa mata a wannan masallaci mai albarka na Muhammad Tasi'u Foundation da ke bariki GRA a garin Gumel don ci gaba da karatu na tafsiri kamar yadda muka alkawarta a cikin azumi sai dai a yau muna da ɗan canji kaɗan madadin karatun alkur'ani ko kuma madadin karatun tafsiri mun samu wani hadisi wanda muke ganin ya yi daidai da darasin mata wanda shi ne za mu yi karatunsa da bayanin fa'idojin da za mu samu insha Allah ta'ala kuma kasancewar alkur'ani shine kamar umda na zamanmu da haka malam da muke tare da shi zai karanta mana ayoyi yan daidai gwargwado sai kuma mu ji abin da yake cikin hadisin mu insha Allah ta'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم كما دينا أنبتا حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم shine za mu yi bitar abin da ya kunsa a wannan ranar wani hadisin kuma sananne ne a tsakanin 'yan uwa mata da majalisan karatu da makarantun mata wanda na zaɓa in biyo ita ce riwaya ta ibn hibban na wannan hadisin amma kafin rawaito abin da yake cikin riwaya ta ibn hibban ta hadisin hadisin ya zo a gurare da yawa kuma malamai da yawa sun rawaito shi wannan hadisi din kamar wani littafi da ake kiran shi al-musnadul mawdu'i al-jami'u lil kutub al-ashara ya kawo shi wannan hadisin a babu manaqibi nisa'il ansar babun da yake magana akan alfarmar matan mutanen Madina Muslim ko Imam Muslim ya rawato hadisin shi kuma a cikin littafin sa sai ya masa suna Fadail Abi Talha falalar da Allah maɗaukakin sarki yawa abu talha a cikin sauran sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan muka kalla ya zo a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya shi kuma wannan hadisin ya zo a wani babi wanda yake da alaka da auren shi abu talha da kuma ummu sulaimin da sunayenta shi aka kulla babin a ciki wannan na ce za mu yi magana shi ne za mu ɗauko shi daga cikin sahihu ibn hibban ingantaccen riwaya ko hadisai na ibn hibban da tartibin da wani malami ya mashi wanda ake kiransa shi kuma ibn balban hadisi ne ingantacce wanda za mu karanta shi insha Allahu ta'ala shi kuma ya zo ne a mai zikiru kunyatu hada sabi almutawaffa li abi talha wa ummu sulaimin labarin wani yaro na abu talha da shi da ummu sulaimin wanda Allah madaukakin sarki ya ma rasuwa mecece sunan shi menene alkunyar shi amma kafin nan sai kuma zikiru wasfi tazawwuji abi talha ummu sulaimin bayanin yadda aka yi abu talha ya auri ummu sulaimin shine hadisin da zamu tattauna magana a kansa insha Allah ta'ala hadisin shine mai lamba ta 7187 ya zo a shafi na 155 zuwa na 156 a kuma mujalladi na 16 isnadin ibn hibban na hadisin yace akhbarana imran ibn musa ibn mujashid yace haddathana as-salf ibn mas'ud al-jahdari shi kuma yace haddathana ja'far ibn sulaiman shi kuma yace haddathana sabit an anas hadisin ana riwaya shi ne a wajen anas dan malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azan dan malik zai bada labarin mahaifiyar shi ne da mijin mahaifiyar shi ba mahaifinsa ba shi mahaifinsa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iyo hijira ya taho garin Madina sai ce wannan mutumin da aka ce ya iyo hijira zai shiyo garin madina yana hani akan shan giya yana hani akan kaza yana hani akan kaza rayuwata ba za ta yiwu ba sai da su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa garin madina shi kuma yana ficewa daga garin madina a yawansa kafin in je inda zai je Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar shi ya mutu ba tare da ya karɓi musulunci ba saboda ka ita ummu sulaiman sai ta zamanto za ta zauna a garin madina ba miji saboda ya fice don kare ka musulunci ita kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ta karɓi musulunci ta ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haddanta ya zamanto mai hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka samu ɗaya daga cikin mutanen madina sai ya ce ita kuma zai aure ta shine hadisin yadda ya faru da zamantakewarsu da zamansu a cikin gida da jarraba da aka yi musu da haƙuri shine abin da za mu samu a cikin hadisin insha Allah ta'ala Anas dan Malik ya ce khataba Abu Talha umma Sulaimin Abu Talha Allah madaukakin sarki ya yarda da shi ya nemi auren umma Sulaimin ita ce mahaifiyar shi shi Anas din dan Malik faƙadar da hu o musulmi sai ta ce da shi ma misluka ya aba falhata yoraddu walakin nimra'atun muslimatun wa anta rajulun kafirun abu talha da ya nemi auren un musulmi un musulmi sai ta ce da shi ya aba talha ya baban talha ya aba talha ma mithluka yurad ko ma mithluka ya aba talhata yurad ba irin ka bane zai nemi aure a ce ba za a bashi ba kaga duk da tana musulma shi yana mutumin Madina amma bai karɓi musulunci a lokacin ba da haka da zai nemi auren ta sai ta ce masa irin ka ba zai nemi aure a hana shi ba ma misluka ya aba talha yuraddu walakin nimra'atun muslima sai da ni musulma ce wa anta rajulun kafirun kai kuma mutum ne har yanzu a matsayin kafiri wala yahillu li an atazawwajaka baya halatta mun in aure ka kaga yanzu kenan ita ta karɓi musulunci bayan tsohon mijinta ya fita mahaifin Anas dan Malik din wani ya fito nema daga cikin manya-manyan mutane da ake alfahari da su ake ganin isassu a garin Madina amma shi a yanzu bai musulunta ba ita kuma ta fuskanci cewa zama tsakanin musulmi da arne ba a haɗa shi a matsayin aure ta ce kai ka isa a aure ka matsayinka ya kai amma ni musulma kai arme aure ba zai faru tsakanin mu da ni da kai ba fa in tuslim fa zalika mahari wala as'aluka ghayrahu tace in ka musulunta ka yadda ka karbo addinin musulunci fa zalika mahari wannan shine sadaki na la as'aluka ghayrahu banda hakan babu abinda zan sake tambayar ka kaga shi ya ganta dan yana so kuma mutum ne mai arziki mai rufin asiri kuma ya zo wajenta a matsayin ba ta da miji ba ta da gata ya fita ya bar gida sai ta gaya masa cewa abinda nake da bukata ka karɓi addinin musulunci karɓar ka da addinin musulunci shine sadaki na kar ka kawo komai ba kuɗin sa rana ba kuɗin gaisuwar uwa ba kuɗin gaisuwar uba ba kuɗin anko ba kuɗin kaza ba kawai in daga wannan an ƙare kana musulunta shikenan a daura mana aure fa aslama sai musulunta da ya musulunta aure ya tabbata kenan insha Allah ta'ala fa kanat lahu fa dakhala biha da ya musulunta ya cika mata sharadin shi um muslimin sai ta zamanto mata a wajen Abu Talha wannan wata an ji shedawar waliyai an daura aure ta tabbata matar shi fadakhala biha ya tare da ita a bayan ta tabbata a matsayin matar shi fa hamalat fa waladat gulaman sabihan da ya tare sai Allah madaukakin sarki ya kaddara ta samu juna biyu fa waladat gulaman sai ta haifi wani yaro sabihan kyakkyawan yaro mai kyan fuska mai kyan fasali haka Allah madaukakin sarki ya azurta su da shi وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا أبو طلحة في الله دوما دوكا كين سركي يا دورا masa san wannan yaron so mai tsanani so na gaske fa'asha hatta taharraka wannan yaron Allah madaukakin sarki ya mai dan ararai har yaron ya fara tafiya ya fara tattakawa ya fara mazagaye a garin Madina shine muka ce a babi na gaba malam zai gaya mana menene sunan shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi cikin kananan yara yana wasanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kansa ya ce ya aba umairin madha fa'ala nughairu dan karamin tsuntsa ne ya mutu wata rana manzon Allah hadu da shi a cikin yara ransa ya baci yana zaune sai ya dafa kansa yake ce masa ya aba umairu madha fa'ala nughairu so wannan kaga kenan har ya kai lokacin da zai fara fita wasa shine yake cewa fa'asha hatta taharraka famarida cikin jarrabar ubangiji bacin yaro ya fara tattaka ya fara zama abin sha'awa kuma bisa siffa ta yaro lokacin da ya fara yawo yana dan tattaka dagwal dagwal dagwal ya fi shiga rai ya kuma dadin zamantakewa da haka da ya samu rahin lafiya fa hazina alaihi abu talha huznan shadida abu talha sai ya samu damuwa damuwa mai tsanani akan rahin lafiyar yaron shi a baya an ce ahabbahu hubban shadida nan zu kuma hazina alaihi huznan shadida ya samu matukar damuwa a dalilin rahin lafiyar wannan yaron hatta taba'a ba'a har sai da ya zama to gaba daya sakwarkwaci ya lalace kusan ma yana surutai ya rasa saiki a cikin al'amarin shi duk da kina baya surutun yana zuwa nan hatta ta ba'a ba'a har sai da ya sakwarkwaci qala abu talha qala anas dan malik yace wa abu talhata yaghdu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yaruhu al'adar abu talha idan safiya ce zai taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina yaghdu tafiyar da aka yi ta daga safiya kafin rana ta zo tsakiya ta gota wanda ita ce ake kiranta al-gudu guduha shaharun warwahuha shahar ko da Allah madaukakin sarki yana bada labarin akan iskar da aka horewa annabi Sulaiman alaihi salam sai ya ce guduha shaharun safiyarta tafiyar wata guda ce warwahuha shahar sanan tafiyar da za ta yi da yammaci ita ma tafiyar wata guda ce sai ce to abu talha yana sammu ko ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaruhu idan yamma ta yi gefin magariba ko in an yi sallar magariba kuma sai ya dawo gida wajen iyalan shi faraha rauhatan wa ma tafsadi mana zai je wajen manzon Allah da safe ya dawo da yamma ya koma da yamma idan dare yayi ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da yamma ya tafi wajen annabi tsira da amince su tabbata a gare shi wa mata sabi sai Allah ɗauke wannan yaron yamma ya kalli rahin lafiya ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya sallan magriba ya dawo sai Allah madaukakin sarki ya ɗauki rayuwar wannan yaron fa'amidat ilaihi ummu sulaimin yaron yana mutuwa ummu sulaimin sai ta nufaci inda yaron yake ne daga cikin muhalli shahid da nake so ƴan uwa mata su ɗauki darasin rayuwa da kuma yadda ake samun albarka idan an yi biyayya a cikin musifa ko jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabu mutum da ita yaron yana mutuwa fa amidat ilayhi ko musulmi sai ta nufi inda yaro yake fa tayyabatu sai ta tsaftace yaron yanzu abin da ake da bukata a wa mamaci tun da dama ɗan ƙaramin yaro ne bai wuce shekara biyu shekara uku ba ita ce ta tsabtace yaron ta gyara shi tsayyabatu wa nazzafatu ta tsabtace shi wa ja'alatu fi mikhda'ina sai kuma ta ajiye shi a wani guri da muke ajiyar mu kamar wani baho ko wani bokiti ko wani guri da ta ajiye shi wanda za a iya ɓoye shi ba tare da ido ya kai kansa da wuri ba yanzu kaga ɗanta na farko tsakaninta da abu talha abu talha yana masifar yaran son yaran da ya rahin lafiya yana da matukar damuwa akan wannan yaran amma yana rasuwa sai ta ga cewa madadin yanzu ta tsilla ihu madadin a tura masa dan ake ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ga masa ka taho gida akwai matsala ko in yanzu ne a buga waya yana tuki yana zaune yana cikin jama'a ana hira shi ne jagoran zama shi ne mai jawabi ko za a buga masa waya zo yaro ya mutu aka ita ta game kwanta wa mijinta haka tsayyabatu wa nabbafatu abu talha ya gama uzurinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida fa ata abu talha abu talha ya dawo gida fa qala to tunda yaron aransa yake yana son sa matukar so yana da damuwa akan rahin lafiyar shi yana zuwa gida sai ce da ita kaifa amsa bunayya ya dan yaro na ya wuni ya jikinsa yake wani hali yake ciki dala idan ɗaya ku za ta ci tunda tambayar ta akai na ta zaki eh ya zaki cewa ihu sai ke na a wai ko sa yana ba ina yare yake ce masa yaron ko zaki dan saka ya in zaki dan saka ya zaki ci na sai ki ce Allah ya masa rasuwa ko kuma yana zuwa gida tana ki shirna shirna kin sha kuka kin gaji to la dan ake na rasa tun da yamma Allah ya masa an samu bari ko da haka yana zuwa sai ce kaifa amsa bunayya ya dana ya wuni ana akwai ladabi idan zaki bada ansa kamar na faɗa wancan satin ko duk ansar da zaki bada karke da ya zama to ƙarya ce kuma ki faɗa abin da zai dace da halin ake ciki ko da wanda kike magana da shi ba zai fahimta ba kaifa amsa bunayya qala sai ta ce bi khairin ma kana منذ an ishtaka askana minhu al-laila tace bi khairin insha Allah akwai alkhairi kuma tun da ya fara lahin lafiya bai taɓa samun nutsuwa ba irin ta yau tun da ya fara lahin lafiya bai taɓa samun nutsuwa irin ta yau ba yanzu idan ke ce kika tambayi mara lafiya aka ce yawa na sai kika ce wala ya samu nutsuwa me za ki ɗauka jiki ya yi daɗi har ya samu bacci ko ita ko abin da take nufi tun da ya rahin fara rahin lafiya bai taɓa samun nutsuwa ba irin ta yau ma'ana ƙahin suwansa ya nutsu har ma ya daina motsawa ai da hannun yakan dan motsa kafa ta kan dan motsa yakan daga kai sai ce bai taɓa samun nutsuwa ba ma'ana bai taɓa samun rahin motsi ba irin na yau Allah madaukakin sarki kenan abin da take nufi ita ya ɗauke shi shi kuma abin da zai ɗauka ma'ana yanzu ya yi rahin lafiya ya samu sauƙi har ya fara bacci bara kenan kar a tashe shi ta ce mun zo an ishtaka a bi khairin ma kana mun zo ishtaka askana min hulaila ƙala anas ɗan malik ya ce yanzu na fa labarin mahaifiyarsa yake badawa da mijin mahaifiyar shi da haka kenan abu in ya kama a labari akwai izina akwai alkhairi akwai daukan darasi na rayuwa babu laifi mutum ya bada labarin matarsa mace ta bada labarin mijinta da ya bada labarin mahaifin shi mahaifi ya bada labarin ɗansa idan akwai alkhairi akwai fa'ida a iya faɗa qala anas dan malik yace fa hamidallaha wa surra bi sai yawa Allah maɗaukakin sarki godiya ya kuma ji daɗin labarin cewa ɗansa ya samu nutsuwa faƙarrabat lahu a sha'ahu sai ta ɗauko mai abincinsa ta aji yanzu abin da take da buƙata kar ta hargitsa lissafin shi kar ta dama masa lissafi kar ta haranta mai buƙatar shi da haka yanzu bacin ta ɗan tsabtace yaro ta gyara ta ba da labarin ya nutsu da ta ga ya zauna ya ce alhamdulillah yana farin ciki sai ta ɗauko kayan abinci yanzu da Allah ɗanki na fari Allah ya mai rasuwa mijinki yana unguwa ki iya kimtsa yaron ki aje baki gaya makwabta ba baki yi ihu ba ba a buga iya ba ba a gaya baba ba ba a gaya wa ba ba a gaya kane ba har ki samu dama ki hiri abinci kike jiran mijinki ya zo ya ci abinci ki ba shi labari aikin babba ne ko in Allah da yana ji kafin ya bama wata kukan ne zai ga masa unguwar nan ba lafiya tun da yana da marar lafiya yana da a gidana ne wani abin yake faruwa fa qarrabat lahu asha'ahu sai ta gabatar mai da abincin shi na dare abincin dare ne ake kiransa me ake kiransa asha ya suna abincin dare asha duk lokacin da aka ce wane qurriba lahu asha'un ana nufi an bashi abincin dare duk kowane abinci yana da suna abincin dare aka ce shine asha ko abincin safafa idan abinci da safe aka ce a sunan shi na iftar ko ana kiransa futur iftar karyawar futur shine kari idan an ci shine iftar shine ake kiransa kari shine lokacin aji azumi shine lokacin breakfast kuma a kowanne ma da turanci ya yi daidai ko breakfast abincin safe breakfast idan an aji azumi ko da rana fa gada al-gada shine abincin rana al-futur abincin safe al-asha abincin dare da haka idan ana maganar abinci kika ji an ce al-asha baya buƙatar a ga miki abincin dare ne kuma da daddare aka ci gada abincin rana ne da rana aka ci futur abincin safa ne da safa aka ci kamar yadda bature da haka yake musu da suna shi ma yana da me yana da breakfast yana da lunch yana da dinner yana kiranta dinner yana kiranta safa da daddare ko a ce mata dina ko a ce mata safa abincin rana a ce mashi lunch abincin safe a ce masa breakfast alasa a rike sunayensu faƙarrabat lahu a sha'ahu fata'asha sai ya ci abincin shi ta'asha ya ci abincin dare tagadda ya ci abincin rana afqara ya ci abincin safe masu koyi larabci ko na'am fata'asha sai ya ci abincin dare thumma massat shay'an min tibin da ta tabbatar ya ci abinci ya koshi sai ta dan duba kayayyakin ajiyarta yar umra ce yar shuwa ce kayayyakin kanshi kayayyakin turare sai ta dauko sai ta shafa a jikinta fata'arradat lahu hatta waqa'a biha da ta shafa turare sai zamanto kamar ɗan tsokanar shi take a matsayin miji da mata an ci abincin dare ga matarsa a tsabtace ta yi tsabta ta shafa turare kamar ɗan bujiro masa take hatta waka a biha ba a gushe ba har sai da abu alha ya yi mu'amala ta miji da mata da shi da un musulmin a wannan daren falon ba ta rasha wa asaba min ahlihi ko falamma ta'asha wa asaba min ahlihi Anas dan Malik sai yace da ya ci abincin daren ya samu mu'amala da matar shi yanzu kenan duk abin da dan adam yake da bukata a gidansa bukatar sa biya ko bata biya ba wanda yake cikin tashin hankali ko wanda ya tafiya ko wanda ya dawo da yunwa ya dawo tun safa ya bai ci ba ya aka yi yanzu a gida duk abin da yake da bukata na haƙƙi an sauke masa an ba shi abincinsa ya ce matarsa ta biya mai bukatarsa a matsayinsa na matar shi sai da ta tabbatar ya gama duk abin da yake da bukata na ɗan adam qalat sai ta ce da shi ya aba talha ya kai abu talha a matsayin wa a matsayin mijinta akwai tara kenan tsakanin miji da mata idan mace tana da miji ya kamata idan yana da alkunya ko ta sa masa alkunya ko take masa alkunya idan yana da akwai take masa idan babu to take masa kara kada ba sunansa Amadu yana higwa gida kai Amadu ba dadi ko lawali ba dadi amma misali yana ana masa alkunya Abu Zainab Abu Ruqayya Abu Ahmad Abu Bilal sai ya zamanto waɗannan karar haka har ya ma ɗan fi daɗi amma haka sunansa kawai na malami haka za ta kamo ta fatsa duk da gaskiya ta faɗa zai ga mu'amalar kamar akwai ɗan rahin ladabi da karanci a ciki sai ta ce ya aba talha ra'aita law ana jaran laka a araka ariyatan fastamta'ata biha thumma arada akhdaha minka akun taraddaha alaihi tace abu talha ina ganin idan makwabcinka ya baka kayan aro ka yi amfani da shi ya nemi buƙatar a dawo mai da kayan shi a maida masa ko ba a maida mashi ba yanzu wannan ita ce sigar da take so ta baki labarin ɗansa ya rasu ta karɓi aron kayan mutum ta yi amfani da shi shi ma buƙatarsa ta taso yana son kayansa idan ya ce a maida masa a maida masa faƙala sai abu ƙalha ya ce i wallahi inni kuntu laradduha alayhi Abu Talha ya ce i wallahi a wallahi a maida masa tabbas idan ni ne ya tambaya zan maida masa kayan shi kaga yanzu ta masa kamar shigo shigo da zurfi kenan ko ko ba zurfi wallahi inni kuntu laradduha alayhi qalat sai ta ce mashi taibatan biha nafsak nafsu a cikin sanyin rai zaka maida masa ina tsaibatan biha nafsu da daɗin rai za ka bashi ƙala tsaibatan biha nafsu ya ce wala da daɗin rai zan bashi ƙalat sai ta ce da shi fa inna Allah qad a'araka bunayya wa matta'aka bihi ma sha'a thumma qubida ilayhi fasbir wa hatas sai ta ce tabbas Allah madaukakin sarki ya baka aran danka ko ya baka aran dana ko ya baka aran danmu wannan dan da ka haifa Allah ya ga dama ya baka idan ba za ka gane ba cewa Allah ya ga dama ya baka za ka iya samun wani shekara sa ahirin Allah bai bashi aihuwa ba wata shekara ta talatin da aure Allah bai bata ba wata ta haƙura za ta koma ga Allah ne ba ta da ɗa kenan wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba dabara ba ce ba wayo ba ne sai ta ce tabbas Allah ya ara maka ɗa ya jiyar maka daɗi da wannan ɗan saboda kana son shi kana jin sanyi idan ka gan shi kana jin daɗi ka aihu kana ganin cewa Allah ya albarkace ka a rayuwa shi ne ta ce ya jiyar da kai daɗi da shi sun maƙubiza yanzu Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi sun maƙubiza ilahi an karɓe shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai ta ce masa fasbir wa hatasi kai haƙuri ka nemi ladan haƙuri a wajen Allah maɗaukakin sarki yanzu wannan ita ce sigar da aka bashi labari kuma da ta bashi labari ifa ta macen wadda ake ta mai raunin zuciya ko mai saurin kuka da ta gama ta ce masa fasbir kai hakuri mai gida wa hatasib ka nemi ladan hakuri a wajen Allah madaukakin sarki shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce innahu man yattaqi na'am إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu man yattaqi lalle duk wanda Allah maɗaukakin sarki yayi biyayya a gare shi ke ce kika yi biyayya ga Allah mai gidanki ne biyayya ga Allah makwabcinki ne danki ne man yattaqi duk wanda yayi biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ya bi umarninsa innahu man yattaqi wa yasbir ya kuma yi hakuri akan jarrabawar da ta same shi ƙa'ida fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin har abada Allah madaukakin sarki baya lalata ladan waɗanda suka kyautata aiki yanzu wannan abin da ta faru dan Allah akwai yanayin biyayya ga Allah madaukakin sarki a ciki ko babu ta yadda Allah ya bata ta karɓi kaddara ta yadda ta yi biyayyar aure ta yadda ta sauke haƙƙin mijinta wajen abincinsa ta hauke mijinta a ta sauke haƙƙin mijinta a wajen kasancewarsa mata ta ba da labarin mutuwa a cikin ladabi ta kuma wa mijinta wa'azi cewa ya zama to mai haƙuri mai neman lada a wajen Allah maɗaukakin sarki fasbir wa ta fi kala fastar ja'a abu talha wa sabara tana gaya masa abu zara ji masa ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ma akwai magana akan istirja'i ne
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون na'am ayar da malai karanta tana tabbatar mana da cewa tabbas sai Allah ya jarrabe mu wala nabul wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wani lokacin Allah zai jarrabe mu da tsoro wani lokacin da yunwa wani lokacin naqsin min al-amwal tawayar dukiya ana so ayi bukata babu kuɗi kina so ki saya babu kuɗi kina so ki sha babu kina so ki ado babu kina so ki anko babu ya ki cikawa naqsin min al-amwal wal anfus wani lokacin kuma Allah zai ke dauke rayuka yanzu shi a cikin wannan musifar Allah ya jarrabe da dauke rayukan nasa an dauke ran dansa wa naqsu min al amwali wal anfusi was samarat wani lokacin kuma karanci ayan itatuwa amma sai Allah ya ce wa bashiris sabirin ay bushara ga masu hakuri ya ake gane mai hakuri alladina idza asabatuhum musibatun sune wanda idan musifa ta afka musu qalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka Abu Talha ana ce masa fasbir wa hatasib sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sabara ya kuma yi hakuri yanzu dare yayi yaro ya rasu mai gida ya ci abinci yayi angwancin sa ba zancen binniya da daddare kenan ko yana da buƙatar Allah maɗaukakin sarki ya kai sa da an gaya masa tun da wuri wataƙil da kafin magariba ko bayan magariba ko bayan isha an kai shi amma yanzu an tsabtace yaro an gyara shi an kai shi ma'aji an aji shi cikin dare yanzu aka ba shi labari da aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana da buƙatar gari ya waye abin na yaro thumma asbaha ghadiyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sammako watakila aka yi sallar asubahi da hi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haddathahu haditha ummu sulaimin kayfa sana'at yana zuwa sai bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin ummu sulaimin wata ce ummu sulaimin matar shi yace kaji kaji kaji kaji ga abin da ya faru da jinyar yaro na ga yadda aka yi rasu ga yadda ummu sulaimin ta mashi ga yadda ta tsaftace yaron ga yadda ta bani abinci na ga yadda ta bani haƙƙi na a matsayin mijinta duka ta kwashe ya kwashe ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amince su tabbata a gare shi yace da su barakallahu lakuma fi lailatikuma Allah madaukakin sarki yayi muku albarka a cikin daren ma'ana abinda kuka yi jiya ina roƙa muku Allah madaukakin sarki ya sa muku albarka a ciki wataƙil da ƙarshe za mu gane menene amfanin haƙuri da bin abubuwa sannu a hankali barakallahu lakuma fi lailatikuma qala sai Anas dan Malik yace wa hamalat tilkal waqi'a a abin da ya faru fa a jiyan Anas Tabbali yace ashi ta sake samun juna guda biyu juna guda biyu ko juna biyu ahi ta sake samun juna biyu yanzu kenan kaga da ta tada hankalinta ta yi koke koke ta yi masifa wannan dan da ya rasu zai da ko ba zai dawo ba ladan masu hakuri za ta samu ko ba za ta samu ba ba za ta samu ba yanzu maida mata gurbin da za a yi a daren ne za a maida da ta yi barna da ba a maida mata ba yasa aka ce a rayuwa da yawa mutane suna rasa arzikin da Allah ya ɗauka musu saboda gaggawa da suke da akwai rashin haƙuri rahin godiya rahin amincewa da hukuncin ubangiji yana sawa a rasa arziki cikin arzikin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗauka mana sai aka ce fa hamala tilkal waqi'a a cikin wannan abin da ya faru anan ta samu ciki fa'askalat ciki ya yi nauyi wata shida wata bakwai wata tara ta fara zama da kyar ta fara tahi da kyar faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li abi talha da manzan Allah ya fuskanci cewa fa yanzu ya kamata a kai lokacin da za ta yi nauyi sai manzan Allah ce da abu talha iza waladat ummu sulaimin faji'ni bi waladiha yace idan ummu sulaimin ta haihu tsakanin yaron da ta haifa yanzu har an ba da albishir me za a haifa kenan na? an ba da albishir me za ta haifa idza waladat ummu sulaimin idan ummu sulaimin ta haihu faji'ni bi waladiha ka zo mu bi waladiha me walad ne yaro ko yarinya yaro ko namiji ko yanzu har an ba da albishir cewa ummu sulaimin za ta sauka lafiya kuma idan ta sauka ɗa namiji za a haifa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an aihu a kamin yaron yanzu albishir ne kusan guda uku a ciki wannan cikin ba zai bare ba za a haife shi idan an haife shi namiji ne idan an haife namijin a kawo min shi a da kin tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa ba zai kasa masa addu'a ba kusan albishir guda uku aka samu a ciki wannan har yanzu fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin jin dadin abin da ummu sulaimin ta ambata a cike musu addu'a a cike aka samu karuwa a cike ba su tabbacin za a yi ku a cike dan namiji ne kuma yace an haifa a kawo mashi ta haihu fa hamalahu abu talha fi khirqati abu talha sai ya dauko yaron a cikin zanan goyo ko a cikin mayafi fa jaa bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala Anas dan Malik yace fa madagha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama tamratan da aka yi sai manzon Allah ya tauna dabino ya tauna shi ya tauna shi shi da kalmar me madagha ana aka samu kalmar madagha wa zai tuno mun hadisi da yake da alaka da madagha wa za ta tuno min fa madagha sai ya tauna shi ba da satar ansa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu alaqatan ko thumma yakunu mudghatan ko me mudgha gudan tsoka ko ana kiranta mudgha saboda zaka iya sawa a baki ka taune ta shi manzo da ya dauko dabino fa madagha sai manzon Allah ya tauna wannan dabinan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamratan famajjaha fi fihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fesa masa wannan dabinan a bakin sa shine kalmar majja da ya tauna dabinan ya tauna ya tauna ya bude baki har ya fesa masa shi shine abinda bahaushe yake kiran sa ko balarabe yake kiran sa at-tahani a tauna dabino ko a tauna zuma ko mazarkwaila wani abu mai zaki a sama yaro a cikin bakinsa to shi manzon Allah dabino ya tauna ya fesa a bakin yaron faja'ala sabiyu ya talammahu ana fesa wannan dabinan a bakinsa sai wannan yaron ya shiga da tambe bakinsa ya ji zaki ya ji dabino ya ji albarkar yawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fara tambe dabinan in ka ba yaro abu mai daɗi in ya suɗe za ka ga yana waige-waige akwai a hannunka ko akwai a kwano ko akwai a cikin ledar za ga ana jima yana tanɗe bakinsa yana tanɗe bakinsa to yaro ya ci gaba da wannan tanɗe bakin nasa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li abi talha sai manzo Allah ce da abu talha hibbul ansari tamra ga yadda mutanen yaran mutanen Madina suke da san dabino har yaro ya dauki al'ada fa hannakahu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa tahaniki shine tauna wani abu a sa a bakin jariri wa samma alaihi manzon Allah ya sa masa suna aka sa masa suna mai Abdullahi tare da cewa ba a faɗa a cikin wannan riwayar ba wa da'alahu manzon Allah ya masa addu'a ga ma riwayar kai safuwar wa da'alahu ya masa addu'a wa sammahu Abdullahi ko Abdullahi manzon Allah ya ce sunan danku Abdullahi kaga manzo Allah ya masa tahaniki ya ambata masa suna ya mai addu'a kuma sunan nasa Abdullahi cikin albarkar da Allah madaukakin sarki ya wannan yaron mun zo karshen hadisi albarkar da Allah madaukakin sarki ya masa sai da yaron ya girma da ya girma a cikin ƴaƴansa da suka fita tsatsansa sai da aka samu maza ɗaiɗaiɗaiɗai ko mahaddata alƙur'ani ɗaiɗaiɗai har guda goma akwai albarka ko babu akwai ramuwa cikin abin da aka rasa ko ba a samu ba Allah madaukakin sarki ya maida man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan girman Allah madaukakin sarki to in Allah ya tahi canja masa sai an canja mai duk abin da yafi masa alkhairi wannan hadisin mun zabe shi mun karanta saboda waɗansu darussa da nake ganin yana da alaƙa da 'yan uwa mata a tsarin zamantakewa in an fahimce shi insha Allah akwai darussa a bani darussa kamar guda ashirin da kuka cire a cikin hadisi mu je ɗaya bayan ɗaya abin da kika fahimta a cikin hadisin wanda zai miki amfani a rayuwar duniya ko a lahira shine darasi aiko na'am mai kika ji a zuciyarki ni ma in Allah yadda zan yi kaza shine darasi in aka karanta hadisi ko aya wani abu da kika ji a higaranki kina so ki aikata in laifi ne ki bari wannan shine ake kira darasi ko wani ya samu albarka saboda kaza ko ya samu ƙarin arziki saboda kaza ko an kusa da shi kuma basifa saboda kaza wannan shine darasi da me da me muka fahimta a cikin hadisi na'am bismillah malama ta jikin fila na'am akwai haƙuri da ladan haƙuri on musulmin ta yi mijinta ya yi kuma duk wanda ya haƙuri har mun karanta aya Allah ba zai taɓa tozarta ladan wanda ya haƙuri ba abu na biyu fa na tawakkali idan mutum ya shiga cikin matsala ko cikin jarrabawa mutum ya mai da al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki na'am nan wajen fatu kura ajin ko kuna masallaci na'am tagumi ne ko daga hannu ne aha akwai bana ji akwai kyautata ma abokin zama to ta wata hanya bata na malama ta ce akwai kyautata ma abokin zama me ya kyautata ma abokin zama bata daga masa hankali ba ko kyautatawa ko kiyaye haƙƙin miji kenan yanzu mace mai wayo kenan mai hankali tana da buƙatar duk abin da za ta iya sarrafawa to idan za ta iya sarrafa shi a gidanta ta sarrafa shi ba tare da ta tada hankalin iyayenta ba ko hankalin mahaifanta ko hankalin mijinta ko hankalin yan unguwa idan za ta iya magance shi ta yi kokari ta magance a mun samu wannan darasin a ciki sai da ummu sulaimin ta iya tattare abin da ya faru ta magance matsalar kuma bata shiga cikin haƙƙin mai gidanta ba darasi na gaba na Na'am? Juriya ta yadda ɗanta da ya rasu ba ta yi ba kuka ba ta yi ba ihu ba ta ce ba ta shiga uku ta lalace wannan a nuna mace akwai halin juriya a tare da ita na'am na'am ba na ji kika ce akwai nasara da ake samu a bayan an yi haƙuri tabbas tana da lada mai yawa mijin yana da lada mai yawa kuma ga sakamako tun a duniya an ba su ran da suka rasa yaro a ran aka ba su wani yaron wannan ya rasu da yamma an ba su wani da daddare a sakamakon biyayya da ta ga Allah madaukakin sarki akwai sakamako na'am na'am ba ma yaro akwai ba ma yaro dabino ran da aka haife shi shine tauna wani abu a sa a bakin yaro ta haniki shine sunan sa ko masu rubuta su rubuta wata kar ba mamaki in maka tahi tambayoyi har da shi a ciki abinda ake samu dan jinjiri a ran da aka haife shi ya sunan sa at-tahanik tahaniki akwai wannan darasin a ciki sai me kuma na'am yaka ce e haƙurin ya maye mata rashin an faɗe shi ina ji ko? na'am sai me kuma? na'am? ladabi so ina muka samu ladabi da biyayyar daidai ina aka samu ladabi da biyayya a cikin hadisin a cikin hadisin muke da bukata eh na'am an faɗi na'am to ni baran ƙara muku wasu darussan kenan ya halatta mutum ya so ɗansa so mai tsananin so har a gane yana son sa tunda da an ce a habbahu hubban shadidan ya so shi so mai yawa kuma babu laifi idan ɗanka ya faɗa matsala ko ɗanki ya faɗa matsala ki nuna damuwa kuma a san damuwar ta faru haka ne ko ba haka bane ba fa hazina alaihi husnan shadidan yayi samu damuwa da ɗan ya rasu kuma damuwa mai tsanani hatta ta ba ba har sai da ya zama to ya sakwarkwace an gane ma damuwar a fili in ƙara wani mun fahimci sunan abincin da ake ce da daddare ya sunan abin da ake ce da daddare abincin dare na a sha a cikin hadisin muka samu fata'asha fa qarrabat lahu asha'ahu fata'asha mun samu alkunya amfani da alkunya a ciki abu talha ummu sulaimin ya ji ya ce ga abin da ummu sulaimin ta yi ta ce ya aba talha kenan tsakanin miji da mata ya halatta kowa yake kiran kowa da alkunye shi a ƙara wani ko kun tuno wani ya inganta mace ta rika sanya turare a gidanta musamman saboda amfanin mai gidanta Allah ya muku albarka sai wanne kenan idan mace ma tana so ta mu'amalanci mai gidanta ba da kayan kicin take zuwa ba ko ita wannan kaga duk da ta aihu bata je da kayan wankan gawa ba ta tsaftace jikinta ta gyara kuma ta yi amfani da turare sai da zai nuna babu wani tashin hankali babu damuwa aha akwai sauran darussa da yawa fa na kuma da farko-farkon hadisi da abu talha ta zo ya nemi aure sai ta ce ba irinka ba ne yake neman aure a ce ba za a bashi ba me ya matsalar da ta ambata babu aure kenan tsakanin musulmi da kafiri wannan hadisin ya sake karantar da mu musulmi da kafiri ba sa aure menene sadakin ummu sulaimin na musuluntar abu talha ka musulunta shine sadaki na wani sadaki ne fi kowanne daraja a duniya na? na? musulunci ko haka wata mata ta ce duk duniya ba sadakin da ya fi albarka ya fi alheri irin sadakin ummu sulaimi ta ce mu duk dukiya aka ba mu wasu an ba su salallika waɗansu an ba su raƙuma wasu an ba su shanu wasu an ba su tufafi ta ce ita kuma musulunta aka yi aka ba ta fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin ni'am Allah ya shirye mutum ɗaya ya fuskanci musulunci ta hanyar ka ya fi a baka raƙuma guda ɗari to yanzu kaga ita a dalilin ta mutum ya musulunta sadakinta ya fi ƙarfin raƙumi ɗari yanzu a cikin sarakin da ya kai kudin rakumi ɗari to aka sai yasa take sai a sadakin ko musulmin ya fi kowanne sadaki albarka a cikin sadakin da aka ba mu mata kenan mata tana iya yanke sadakinta da kanta ko ba ta iyawa na tana iyawa musamman bazawara yanzu kaga da ita suka tattauna sai ta ce in ka musulunta shine sadaki na ita ce ta yanke sadaki ita ce ta yanke kudin aure me ya kuɗa auren tafiya la as'aluka ghayruhu wallahi ba zan tambaye ka komai ba bayan haka kenan mace kenan idan ta ga dama a matsayin ta na bazawara za ta iya gaya bazawarin ta kawo mu naira dubu goma in ya kai sadaki kawo mu naira dubu arba'in shine sadaki daga wannan karka ƙara tana baya ta gaya babanta mun tattauna da wani ina son shi na yanke masa ya kawo sadaki dubu arba'in shine komai da komai sai to Allah ya sanya albarka ya inganta in mace ta sa hayar ɗi aka cika aure ya yi mai ya tabbata aha mu haƙura haka ko mu ƙara ana iya sama yaro suna a ranar da aka haife shi ran da aka haife shi aka kawo manzan Allah ya tuna masa dabino ya sa masa a bakinsa kuma ya ce sunansa mai sunansa abdullahi ana iya sa wa yaro suna a lokacin da aka haife shi ko a ranar da aka haife shi an nuna mun lokaci yayi abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi na na'am to me ko wacce ta rubuto Allah hada ta da makwabta waɗanda ba san haƙƙin a makwabtaka ba a yi mata addu'a ko wataƙil kuma Allah sa ba ke bace ba ke san ba haƙƙin makwabtakar ke ma ke ma ki yi kokari ki kiyaye dukkanin haƙoƙin da Allah ya dora miki akan makwabtanki idan kina yi insha Allah zai zama to darasi da gyara a gare su kada ki yadda cewa ke bakkiya laifi su ne suke laifi ki yadda ke ma kaso 50 na cikin matsalar akwai matsalar ki a cikin in kin gyara su ma insha Allah ta'ala za su gyara in kuma matsalar ta su ce kuma tabbas ta sun ce kuma ba su gyara ba to muna addu'a Allah da karan kansa ya canja ya gyara ya yi miki abin da ya fi zaman alkhairi a gare ki duniya da lahira alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin Allah ya sa mu dace